بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata sha shida ga watan Muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dhal al-qism al-awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma tadait تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير ba manta ba muna ƙarƙashin gaba ne da malam ke magana akan irin sukan da ɗan shi'an ya koma yana masahaban annabi cewa wai ai isu isu sahabban mayo ga su suna zargin kansu da cewa sahabban wasu daga cikinsu suna take hadisan annabi suna canza hadisan annabi suna ƙin aiki da hadisan annabi to da ya tashi wai zai yi ƙoƙari na kawo hujja sai kawo hujja da cewa wai wata rana marwan ɗan hakan ya zo ya hau kan mimbari to wai shine sai aka samu abu sa'idin al-khudri ya rike shi fisge ya haye kan mimbari to bayan da gama hudu ba sai ce ma abu sa'idin al-khudri abinda kuka sani yanzu bai aiki ai ya ce a'a ya mai martani da ƙarshe dai ya gaya mai cewa ai mutane in an gama sallah ba jira suke ba tafiyan suke maimakon su jira su ji hudu ba ba sa zama abinda marwan da na hakam ya faɗi wannan gaskiya ne ko ƙarya ne yanzu a masallacin idi in an ƙare sallah mutane suna zama sauraron hudu ba waɗanda suke zama bayan an gama sallan idi su saurari jawabin da liman zai yi suna kai ɗaya bisa goma na mutanen da suka zo tun wancan lokacin aka lalace ba ana tafiya ne lalacewa na ƙara yawa to shine sai ya ce to muna da abubuwan da za mu gaya wa mutane to su kuma ba sa zama su saurare mu wannan ya sa sai muke gabatar da huɗuban kafin sallan tare da wannan kuskure ne ba daidai ba ne to amma kawai ɗan shiyan da ya kawo wannan kuma sai ya ci gaba da sharhi da ƙarin haske na ta ba ga shi nan ba ba ga ta ba kun gano wannan da kyau ko waɗanda ake ce masa habban jiyan da suke mahadisan annabi kaza kaza kaza kaza to malam zai zo zai wannan magana amma a karatun da ya gabata mun yi magana mu ma ai muka ce marwan ɗan hakan sahabi ne ba sahabi ba ne kaga jahilcin wannan mutum ya bayyana ƙararraku amma a wajen jahili da ya ɗauki littafin ya iya tada bakin larabci da fasara in ya karanta zai ji an an me an faɗi ilimi cin da larabci ne shi kuma da ƙiƙi ne bai iya karatun larabci wannan yana daga cikin bala'in da mutane suke ciki cin da ba sa iya taƙiƙin masail marwan ɗan hakam tabi'i ne kuma da ya kuskure sahabi ne mai gyara ko ba sahabi ba ne ashe sahabbai suna tsaye wajen kare hadisan annabi duk wanda ya ce ba haka ba ƙarya yake yi duk wanda ya ba daidai ba ya yi ɓanna sahabi bai bari yana daga ci abin da ake zarginmu ko mutane wauta suke wajen zargin da suke kuma ba su da gaskiya cewa wa duk kuskuren da aka yi mu ba mu barin kuskure sai mun faɗa sai mun tona asirin kuskure sai mun nuna ba mu goyon bayan kuskure to ai mutane suna da mantuwa ne ko kuma suna da jahilci mu cewa muka za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai su kuma sahabban na haka suke to dan mun yi abin da sahabbai suke ai bai kawata kai mamaki ba Allah ya sa mu dace kala ba'adahu to bayan ya faɗi wancan magana sai ya ce wa qad ba hastu kathiran an dawafi allati ja'alat ha'ula'i sahaba yughayyiruna sunnata rasulillah yace a ai nayi bincike mai yawa inji tijjani as-samawi na dalilan da ke sa sahabban nan suke caccanza sunnonin annabi wakta shaftu al'amarin sai ya bayyana man annal umawiyina cewa danginsu sayyidina usman amawa ‘yan banu umayya wa aglabuhum min sahabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mafi yawancinsu su ne sahaban annabi kuma gaskiya ne ƙabilan su usman yawa suke da shi kamar ka zo najeriya ne ka ce hausawa suna da yawa duk inda ka je za gawa bahaushe bahaushen da yake asalin shi bahaushe ne da bahaushe ɗan runtu ka sa akwai wannan ba filatanin da filatancin shi ya gudu ya koma hausa yake ji ya zama wa bayan raban da yarbancin shi ya gudu ya zama me haka akwai irin waɗannan da yawa ina fata mun gano wannan da kyau akwai bare-bari ma da suka zo daga can borno yanzu ba sa jin barbancin yanzu menene su jawa mu gano nan da kyau ku Allah maɗauke sarki ya sa mu dace to wai da ya kawo da sai ce wa'ala ra'asihim cikin waɗannan ‘yan banu umayya masu caccanza hadisai kaɗan shi a makaryaci ne zindiki wanda bai da kunya wai shugabansu gaba ɗaya mu'awiyya ta bani abu sufiyan mu'awiyya ne wallah duk wanda ya ma musulunci abin arziki sai kaga an koma ana zagin shi ba a san shi a zamanin da ta rikice ma aliyu ko baiwa ne Allah maɗaukin sarki ya ma musulunci sai ya sa wata jituwa ta lalace tsakanin Ali da Muawiya in ba ka ba ko a lokacin da Ali yake fada da khawarijawa da waɗannan 'yan shiya da ke cewa shi Allah ne da mu'awiya na goyon bayan shi ko to zai shiga cikin rigiman ne sai su shantake a nan sai kafirai su je su miƙe kafa su abin da suke so a can to amma Allah maɗaukin sarki da yake almusawwir ne shi sai zama Ali ya dafe nan shi kuma mu'awiya sai ya dafe can duk wasu ƙasashe na kafirai da ba a ci su da yaƙi a zamanin waɗancan sahabban ba to shi ya ci su da yaƙi mun gano wannan da kyau ko kun fahimci wannan da kyau ku sai zama aliyu yana gyara cikin gida shi kuma wa ma'awa yana gyara can abin da ya faru kenan aliyu na gyara nan shi kuma yana gyara can amma kuma ba sa shiri kuma su kansu ba su san wannan hikiman ba Allah ne kawai ya tsara abin ya kasance a haka kuna fahimtar wannan da kyau ku ta amma 'yan shi'a da suka ga ai duk wasu birane da duk wasu ƙauyuka wane ne ce su da yaƙi mu'awiya ne to su kuma so suke addini ya tsaya Allah ko bai tsaye da shi ba kawai sai suka daren mai da zagi da cin mutunci jama'a mun lura da wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malin yake cewa to shine sai yake cewa katibul wahayi wai wanda ake ce ma mai rubutun wahayi kama yi sammaunahu kama yadda suke kiran shi gaskiya ne katibul wahayi ala ragima amfil haƙidina wal hasidina wallahi mai rubutun wahayi manzan Allah ne kana ya hamilun nasa wa yajibiruhum ala sabbi ali wai ya kasance yana tarsasa mutane na ɗaukan ɗawainiyansa sai ta zagin ali Ali ibn Abi Talib wannan ƙarya ne mun gano wannan da kyau ko wa la'anihi wai suna la'antan Ali min fawqi manabiril masajidi wai duk wanda ya hawo kan mimbarin masallaci sai ya zauna ya ta zage zage na soke soke kamar zakara zalikal mu'arrikhuna kaman yanda malaman tarihi suka ambata ta tambaya ne ya kawo isnadi a malamin tarihi to mai ruwan bagaja ma malamin tarihi ne amma ruwan bagaja akwai isnadi a ciki ba isnadi a ciki shine cewa kada akhraja muslimun fi sahihi fi babi fada'il ali wani abi talibin misla zalika yace har muslim ma ya fitar da irin wannan magana a babin da ke magana kan falalan ali in dan shi ya kawo maka irin wannan zaka ce au ka yarda da wannan a muslim eh to da abin da ke cikin muslim ka yarda da shi in ya ce a sai ce me dalilin ne sa ka yarda da wannan afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi yanzu za ku yi imani da wani sashen littafi ne wa takfuru na bibadin shi ne ce wa amara mu'awiyatu ummaluhu ummaluhu fi kullil amsar wai mu'awiya umarci yaran shi a kowane birane bitti hazi zalikan la'an da sunnatan wai zagin ali ya zama sunna ya ƙulu hal khutaba wa alal manabiri masu hudu ba su rika faɗin zage-zage a kan mumbari jama'a tambaya a nan wai wannan muke tattaunawa wannan magana ya buɗe babi a kanta me ya buɗe babi a kai zai yi sabai sun canza sunnoni ko duk mutumin da bai da ajanda ko haka yake kun fahimci wannan da kyau ko yanzu bai da ajanda ne ya kamata da ya kawo mana dalili ya ce sahabbai suna canza me sunnoni to abin da ya kamata sai ta ƙoƙarin kawo mana dalilan da ya tabbata a haka to kawai kuma yanzu ya komo ya ce mu'awai na sa ana zagin ali wannan ne sai buɗe wani babi da ke magana kan wannan kuma shi ma mu zo kan shi ana fahimtar wannan da kyau ko qultu mala yace istidlalul muallifi bi athari abi sa'id al-khudri kafa hujja da yi da wancan asari na na abu sa'id al-khudri alama za'amahu min tagayyar sahaba lissunna akan abin da yake riya wai sahabai na canza sunna min a'ajabil ajab wannan ya bi komi ban mamaki ma falaisa fihi ma yadullu ala za'amihi cikin wannan asarin ba abin da ma yake nuni kan haka abin da ya riya din ba inda sahabai suka canza sunna bal fihi dilalatun ala qiyamis sahaba kai cikin wannan ma abin da ya kawo akwai dalili karar da ke tabbatar da sahabbai sun yi tsayin daka bi amri sunna cewa suna tsaye cikin al'amarin sunna wa inkarihim alaman khalafaha kuma ma suna inkarin duk wanda ya saba matsarin sunna sahabbai ba sa yarda sai sun dawo da shi akan oda wa hada ya tamassalu fi inkari sahabiyil jalil wannan yana tabbata ne cikin inkarin sahabin nan mai daraja abi sa'id al-khudri ala marwan irin inkarin da ya ma marwan fi taƙaddimiyar hutubata ala salatul eid na gabatar da huɗuba da ya yi a kan sallan idi ba shi mai faɗan ba amma kuma ya juya ya ce wai sabai ne ke canzawa har ma ga yan uwan sabai malan jahilci dai da surorin shi zaga yana ta bayyana Allah ya kiyaye wala allal muallif malace mai yiwa wannan marubucin zanna anna marwan ibn al-hakam min sahaba sakaran ya zaci cewa marwan dan hakam sahabi ne bal huwa zahir min kalamihi malai ce abin da ke bayyana kenan cikin maganar shi da qaulihi ba'da al-qissa so da bayan kissan sai yace qad bahastu kathiran nayi bincike da yawa an dawafi illati ja'alat haula'i sahaba wanda dalilai daga cikin dalilan da suka sa su waɗannan sahabbai يغيرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم suke canza sunna annabi kaji ba ya ɗauka marwana sahabi ne sha sha sha yanzu su ‘yan shi'a shi bai ma ga irin canza addini da suka yi ba a zamanin annabi ana sujada akan turbatu hussein ne eh da suka kawo ba canza sunna annabi suka yi ba in aka lissafo maka sun fi dubu za mu zo kansa ai فيكون هذا من جملة جهالاته التي سبق التنبيه على أمثالها كثيرة منها ما ليش تؤي إرو وانا نمك فأكر تن أتن تنبايا ندكي كنشن وانا مربوطن cewa bai san abin da yake ba a shafi na 154 zuwa shafi na 162 a cikin wannan littafin malai ce cikakken daƙiƙi ne kidahumi bai ma san abin da yake yi ba wasahihu anna marwan malici ingantacciyar magana kun ga marwan la tathbutu lahu suhuba ba sahabi bane faqad tufiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa sagirun sanda annabi ya rasu marwan karamin yaro ne ibn thamani sinin dan shekara takwas ne wa qad kana fi ta'if ma abi yana ma can ta'if tare da mahaifin shi ba'da nafi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da hu bayan da annabi ya kore mahaifin nashi daga madina ina fatan mun gano wannan da kyau in kana karatu ko dan malami yayi wani abu bai zama abun mamaki ka je kai karatu abin da ya daidai ne ana tare da shi a madina ya laifi kore shi ina fatan mun gano wannan da kyau kamar muna zaune ne wani ya fasikanci a cikin mu sai muka kore shi ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani dalilin da zamu zama da mutum yana yin abin da ba daidai ba wai kawai sai a ce wai a cin da wani ne a bar shi cultism kenan ai wannan kuma addini ne Allah ya sa mu dace duk wanda ya ɗauko abin da yake laifi ne ko muka yi mai nasiha ya ji ko kowa ya za mu rabu da shi tun da addini muke yi shi kuma addini ba cuwa-cuwa ba ne cuwa-cuwa ne za a ce a rarrafa tun da kai ma kana yin cuwa-cuwa nan shi ma ya yi to a rufa ba haka ba ne duk wanda ya ba daidai ba za mu mai nasiha ya tuba ya bari in bai tuba ya bari ba lakum dinukum waliya din malai ce wannan bayani karanta isti'ab libin abdulbarri مطبوع مع الإصابة جزء نقوم شافينا سبعين والإصابة لابن حجر جزء نترى شافينا لدي أكو دشا توقس ديا كاونا تاريخ ba muna magani akan wancan nafiyin ba zai yi malam zai mai raddi za mu zo kan wajen da iznin Allah qala ibn al-athir ibn al-athir yace lam yara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai marwan dan hakan bai ga annabi ba li'annahu kharaja ila ta'ib tifilan la yi akilu saboda sanda suka koma ta'if suka yi ta'if ya wuce suka zo madina sanda suka baro ta'if dan karamin yaro ne bai ma yi wayo ba kun gano wannan kyau ko lamma na fan nabi sallallahu alaihi wasallam abahul hakam yayin da annabi ya kori baban shi alhakam wannan bayani kan littafin uzdul gaba mujalladi na biyar shafi na 139 wa addahu az-zahabiyyu fi siyar al'imam al-zahabi a cikin siyar alamin nubala ya kawo shi daga cikin kibaru tabi'in manya-manyan tabi'ai kakar da siyar a mujalladi na uku shafi na 476 wa ƙala buna hajarin ibn hajar ya ce lam aran man jazama bi suhubatihi ya ce ni ban ga wani cikin malamai wanda ya ce sahabi ba ne sai wannan daƙiƙin ina fatan mun gane wannan daƙiƙin karanta isaba mujalladin tara shafi na 318 yanzu wannan rubdugun yi mai yawa ko shi sa kun san Allah mutum kare suke yi magana bai gama istiqsa'in hujjoji da dalilai ba kawai daga ganin abu ya burge ka sai kama faɗi za ka ji kunya wallahi ina ba ta mun gano wannan da kyau ka bari sai ka gama bin diddikin dalilai duka idan ka tara jahilai kai masa magana sun yi ihu sun ji daɗi ku kar ka manta malamai na jinka ba ina fatan mun gane suna nan suna jinka wa ala hadha fala yuhammalu sahaba fi'l marwan malai ce akan haka ba za a ɗaura ma sahabbai aikin da marwan yayi ba fa kaifa wa qad ankarahu man hadarahu min as-sahaba to kuma ta yaya zama kala ma sahabbai bayan sahabin da ke wajen sanda abin ya faru bai shiru ba wa huwa abu sa'idin al-khudri ala anna taqdima marwan lil khutba ala salatul eid malai ce kaga ma gabatar da khutba da marwan yayi akan sallan idi wa in kana khata ko da yake kuskure ne illa annal ulama zakaru annahu ma fa'alahu mujtahidan malamai sun ce yayi wannan abu a matsayin ijtihadi ne ya kuskure yana da lada daya ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kuskuren shi an yafe mashi me na zagi qala ibn hajar fi sharh al hadis ibn hajar da yazo sharhin hadisin ba da qauli marwan bayan maganar marwan da yace innan nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da salah mutane ba sa zama suna sauraron mu bayan an gama sallah sai ce wa hadha yushiru bi anna marwan fa'ala zalika wannan yana nuni akan cewa marwana ya yi wannan magana ne bishtihadin minhu ta yin ijtihadi kawai da ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ko almujtahidu idan ijtihada mai ijtihadi in yi ijtihadi fa asaba ya daidai falahu a jaran ladabi za a bashi wa in akhta in yi kuskure ko falahu a jarun za a bashi lada daya malice kan da fatul bari juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin allah maɗaukin sarki ya samu dace wani kala an ibn munir annahu qala hamala abu sa'idin fi'lan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi zalika ala ta'ayin wa hamalahu marwan alal mai aulawiyya واعتذر على ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على أصل السنة هو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليس من شرطها ما عليك تشيوا ابن منير أتكن تفسير المنير كينانكو يتشي حمل أبو سعيد إيه أتكن فتول مي fatawul bari eh haka ne ya ce hamala abu sa'idin fi'ilin nabi abin da ya ɗauki abu sa'idin har yi inkari shine maganan annabi fi zalika mun gano wannan da kyau ku alatta ayin akan ayyana abin da ya bisa tsari ana yin sallah sai ai me ai hudu ba wa hamalahu marwan alal aulawiyya shi kuma marwan abin da ya ɗauke shi wannan aiki shine yana ganin me yafi dacewa kun gano wannan da kyau ku dama mutane suna taruwa don ai sallah ne kadai a'a ai sallah ayi me huduba wace ce mafi muhimmanci huduban to ko ba sa zama wa tazara ala tarki aula sai ba da uzuri akan abin da ya sa yayi abin da ba shine cancantacce ba bima zakarahu min tagayyuru halin nas yace mutane ne suka canza mutane sun ɓaci fara'a annal muhafaza ala asalin sunna wa huwa sima'ul khutuba sai ya tsaya cewa ai abin da yake zafi zama daidai shine mutane su zauna su saurari sunna shine an kiyaye saurari hudu ba shine an kiyaye sunna ku gano wannan da kyau ku aula min muhafazati ala hayatin yace wannan yafi da kiyaye tsarin yanda yanayin yake fiha ya ce lesan min sharɗi ha wanda ba sharɗin ingancin sallah ba ne kuna fahimtar wannan huduban a yi ta bayan sallah shine an kiyaye hai'a daga sallah sai me sai huduba to amma mutane ba su zama su yi huduban to sai juya abin ya dawo huduba kafin sallah sai lura ai dama a farkon musulunci an bashi labari sallan juma'a annabi yana fara yin menene sallan daga nan sai me huduba shi ma sai mutane suka rika watsewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima to sai annabi ya juye abun sai ya dawo hudu ba kafin me kafin sallah to shine shi ma sai ijtihadi ya haka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to amma dan shi'a da yake kidahumi ne makiyin Allah ne sai ya zagi ya cin mutunci ba tare da ya san me yake faɗi ba Allah ya tsare mana imaninmu jama'a kuna fahimtar wannan bayanin wa amma qaulul muallif amma maganan tijjani as-samawi mai littafin sun mahata daitu da yake cewa innal amawiyina wai kabilan su muawiya banu umayya wa aglabuhum min sahaba wanda mafi yawancinsu sahabbai ne wa ala ra'asi muawiya kuma jagoransu ma mu'awiya ne kana ya hamilun nasa wai mu'awiya yana tunzara mutane wa yajibiruhum yana tirsasa su ala sabbi ali cewa su zagi ali wa la'anihi da tsine mashi min fawqil manabir masajidi in suna hudu ba a mimbarorin masallatan juma'a fa kalamu haza ya tadammana amraini malai ce wannan magana nashi ya tono tsuliyar dodo ya ce ya kunshi maganganu guda biyu shi yasa mai faɗin magana ya ta faɗi amma dai kai ya zama sakare dan ba kowa ke sauraron shi yake sakare dan uwan shi ba kuna fahimtar wannan al'awwal maganan farko qauluhu innal amawiyina aglabuhum min sahaba cewa wai su waɗannan banu umayya sun rinjaya daga cikin sahabbai fa in kana ya'ani man tawallal khilafa min ba'di min bani umayya fi ahadid daulatil amawiyya wa huwa zahir yana nufin waɗanda suka jagoranci mutane ne daga cikin banu umayya suka zama shugabanni cikin dauloli wannan haka ne kun gano wannan da kyau ku faman min khulafa bani umayya min sahaba gairu muawiya hatta yuqal abin da yake nufi kenan in yana nufin wanda suka zama khalifofi ne in ka ɗauke muawiya cikin banu umayya sewa kun gano wannan da ke ku in wanda yake nufi cewa ai mafi yawancin hakimai da dakatai da masu unguwanni to banu umayya sun fi yawa a cikinsu sai malai ce to ɗauke mu'awiya cikin hulafa'u sewa a zahirin maganin shi abin da yake nufi kenan to shine sai malai yake cewa hatta ya kala inna aglabahum min sahaba wai sun fi yawa wa hadha bistisna usman in dai ka cire usman fa inna khilafatahu kana fi ahadul khulafa'ir rashidin ai shi khalifancin shi yana cikin khulafa'ur rashidin kama huwa ma'lumun kama yadda wannan sananne ne wa anna la ko wa ana la a'lamu hal haza min talbisil muallif ala al-awwam wai anya wannan ko bai daga cikin rudarwan da wannan mai rubuci yake sanya majahilai wa ahlal jahali da daƙiƙai am annahu aljahalul mufrid ko ko shi tsuran jahili ne ma dai tukuna kuna fahimtar magana da malai yake faɗi wai ya kawo wannan maganan saboda ya rudar da jahilai ne ko ko shi ma jahilci ne ya ɗauke shi yasa jama'a duk wanda yake ɗalibi ne ko ya tsaya na tsiye karatu wallahi kaga hayanin da mutane suke a gari ko da hayanin da malaman ka suke ɗaukowa suke sa ka a kai ko Allah ka cire kanka in ba haka ba ko kai zaka sha wahalan banza wahalan wufi yanzu aka je ka samu ɗan shi a malamin shi ya gaya mai wannan maganar amma yana zuwa gaya mai wannan maganar kuma sai ya tirsa ya rasa yadda zai ba ka gane cewa ana yaudararsu ana cutansu wallah sai in kaji ana karanta musu wannan na hajjul balaga ko nan tafsirin da yake ka ji ƙarya ƙarara gashi malamai sun ƙaryata amma suna ta gyaɗa kai suna ba da kuɗi saboda su menene jahilai ne wanda ke masa ƙaryan shi ko menene ne jahilul mufrid ina fatan mun gano wannan da kyau shi ma aka gaya mai isa Allah ku dage ku yi karatu karatu na gaske الثاني قوله إن معاوية كان يحمل الناس على سب علي ومعاوية yana sa mutane zagin Ali wala anihi da tsine mashi fauka manabirul muslimina ba ka yi faɗi ba manabirul masajid wa kan mimbarorin masallatai wa hazihi da'awa ta hataji ila dalilin wannan riyawa ya kawo dalili cewa duk wanda ya zo ya magana ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani ko kanka je ka fara mai talla wani kawo dalili ko malamin ka ne ko malamin ka ce mala akwai dalilin ya ce eh sai ka ce to amma dalili mafi karfi mu je wajen wanan a tambaye shi mun gano wannan ba yana da rai ba a je a tambaye shi ya ce gaskiya ka ko ƙarya ne in ba ka ba a madadin sallanka ka je kai ta ƙin musulmi kana zagin shi sai ka gama sallah da azumin ramadan da ta hajji ɗinka duk a kwashe a bashi ya je shige aljanna ya bakka a nan ohun ma'ahu malai ce wahiya muftakkaratun ila sihatin naqal ita wannan magana tana da buƙatan a ruweto ta da ta hanya ingantacce wal mu'allif lam yuwaththaq kalamuhu haza shi wannan marubuci bai kara wannan magana nashi da dalili tabbatacce ba wa inna maktafa bi qawlihi kawai sai kadaita da cewa kama zakara zalikal mu'arrikhuna kamar yadda malaman tarihi suka ambata jama kuma gano wannan wannan ya maganar banza ne yanzu sai mutum ya zo ya zagi mutum ya zagi wani in ya gama sai a duk jama'a ma sun sani har yanzu ba kawo dalili ba mun gano wannan ka shiga gari ma za ka ji a yanzu ba kawo dalili ba ai kowa san wannan har yanzu ba kawo dalili ba sai ka kawo shi ne irin wannan bogin walam ya hul ala ayi masdarin lidhalika ai bai nuna mana inda za mu ga wannan maganan ba cikin malaman tarihi ya ce malamin tarihi kaza ya kawo wa ma'alumun waznin misli hadhihi da'awa inda al-muhaqqiqin wal bahisin kayfa biha wa qad sadarat min rafidiyyin hakit ya ce irin wannan magana in ta zo a bakin mutumin kirki mako to zuwa ke a auna ta da ma'auni irin na shari'a to musamman ma ita wannan magana ta zo a bakin ɗan shi'a mugu mai mummunan kulli jama'a duk sanda ake faɗa ko in abokin faɗa ya faɗi magana ƙaryata shi ake ba a yadda me yasa baka faɗi kafin faɗa ba sai bayan faɗin an yi faɗa ka zo kana faɗin maganganu wannan ya wanda cewa kai ba mutumin kirki bane kai makareci ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum